أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العبد إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin ikon shi ne da hikimar shi da ƙaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na sirar annab Muhammad sallallahu Alaihi wasallam, wanda muke cikin wannan littafin mai albarka mai suna na biyun rahma, wallafa Profesor Muhammadu Sani Umar Musa Rijiyar Lemu Hafizahullahu ta'ala. don ban manta ba yau muna ranar litinin 11 ga watan rabi'un al'akhar ko 1446 hijiriya wanda shi ne 14 ga watan utko oktobar afon watan oktobar watan goma ko 2024 miladiya in sahat muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana gama katar da faɗan gaskiya da aiki da shi dan ban manta ba wannan shine zai kasance darasi na sha hudu a cikin wannan littafin darasi na ƙarshe mun tsaya insha Allah inda zan mu tashi yau qawlul musannif rahimahullahu ta'ala fadar malan da yake cewa muqata'atul ammatul muslimin yanda aka yi aka yanke alaka da musulmi lokacin nan da sauran famin rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda mun gani a baya darussanmu na baya ko najashi musulmcin najashi da abubuwan da suka kamata yanzu kuma ana cikin wannan halin ne kenan kuma sai ya kasance suka shiga wani shada'id kenan musulmi har aka yanke alaka da su kwata-kwata an gane ko kasan yana daga cikin tashin hankali an gane ko da ka rasa inda zaka sa kanka a ce an yanke alaka da kai a ce an yanke alaka da kai to ba karamin tashi hankali ne a barka ne kai ya kai dinka to saboda shi mutum da kake ganin shi Allah subhanahu wataala da yi mu gaba ɗaya sai ya sanya kowa yana bukata kowa daga cikin mu an gane ko kowa yana bukata kowa daga cikin mu yanzu zai kasance duk kudinka misali a ce duk kudinka duk yadda kake da ƙasamin kuɗi an gane ko to dole kana buƙatar wani a rayuwarka saboda in ka ce mi ake ce mashi yanzu mu doki misali in salgarka ta cika tubewa za kai ka zo ka kwashe kaga kana buƙatar wani ɗan wanka cikin masu kwasan salga ko in aka zo za a yi ma installation ka ce kai ni na yi kaina da kaina ka ce ka yi noma da kanka ka yi menene da kanka kowa yana buƙatar kowa dole sai an yi cuɗayyar nan da mu'amalar nan an gane ko dole sai an same ta to da an ce an yanke maka wannan alaƙai shine ai duniya yanzu suke cewa an samu ƙasa kaza an bargo kaga wai a mutane ma ana buƙatar shi bare a ƙasashe a mutane ma in aka sama shi akwai matsala bare aka sama ƙasa an bargo to idan aka sama sai ka ji an ce ƙasa guda an sanya mata an bargo sai ka ga ƙasar ta shiga halin kakalike duk yadda take sai ta ɗan tasirantu in ba ubangiji Allah subhanahu wataala ya dan mata tallafi da gare shi ba amma za ka ga duk ƙasar da aka samu ambargo sai ta ɗan tasirantu saboda abin da za ta fitar da shi ta saida ta samu wannan abin bukatar ta ba a son a hudda shi abin da za ta sanyo ta siyo saboda ba kowace ƙasa ba take da komi dole sai ke kowace ƙasa ta nemo wani abu daga wurin wasu to abin da za ta sanyo shi ma an tsaida bai shiga to kaga kenan sanya ambargo yana daga cikin babban matsala ko shine wannan to shine ambargon da aka sanya mawa aka sanya musu lokacin malam yake cewa lammajtama'a banu hashim an gane ko mu'minahum wa kafirahum ala man'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to ai mun gani a baya banu hashim gaba daya sai suka taru da wanda ya imani da wanda yake kafiri famin rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka tsaya suka ce ba wanda ya isa ya taba musu dan uwa da musulmin da kafiran suka tsaya suka tsare rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka ce ba wanda zai taba musu dan uwansu an gane ko to lokacin da aka samu wannan sai kansu din malai ce ma ijtama'at quraish su ma quraishawa wasu daga cikin quraishawa sai suka zamna suka yi reunion suka zamna a tattauna kan ya za a yi kenan tunda yanzu sun banu hashim duka musulman da kawura sun ce ba ruwansu ba a taba musu dan uwansu kenan yanzu duk wanda ya taba rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar ya taba banu hashim ne gaba daya kenan yaki zai tashi cikin gida cikin quraishawa yaki zai tashi banu hashim sai yaki quraishawa kuma kaga suna da ƙarfi suna da yawa an gane ko allahumma illa abu jahl shi kadai ne zaka gani wanda daga cikin sira ta nuna shi banda shi akai wannan hana rasulullah a ce wanda balbar ma shi abu jahal so yake wannan abu lahab afwan abu lahab so ma yake shi a bar shi shi da rasulullah din shi ma hamai yake ya cuce shi an gane ko shine ayi gani darasi na baya da ya zazzage rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace tabbal laka ya muhammad ali hadha jama'atana allah subhanahu wataala ya sauko tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد kaga hamma ta shi sai dai goga ma an gane ko to wannan kenan shi ya huta daga cikin delegation ko kuma ya huta daga cikin eh hadin kai da hadin gwiwa da Banu Hashim suka yi akan a kare Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan shi Abu Lahab ya zama menene saniyar ware daga cikin famun su don har lokacin da zasu shiga cikin ambargo din cewa ni ina ƙara rarrafe ku cewa ni hoban da cikin su ni na bar'anta da su ni tare nake da ƙuraisha ba ruwana an gane ko shi sai ya sauya kukan gidansu aka ce kowane tsuntsu kukan gidansa yake shi kuma sai ya sauya kukan gidansu sai ya rabu da famun su an gane ko malam ya ce maka fashtama'u amrahum ala an yujalisu banu hashim sai suka ce a reunion din decree din da aka doka za a samnar da banu hashim a ce masu me wala yubayuhum wala yadkhulu buyutahum ba a sai da musu komi in kai dai kana cikin banu hashim kuma kana cikin alliance din banu hashim akan cewa ba su yarda ba a meko rasulullah sallallahu alaihi wasallam a kashe shi to ba a ƙara shiga gidanka ba a ƙara sai da maka komi wala ya dukulu buyutahum ba a shiga gidanka kai ma baka shiga gidan kowa kawai an yanke alaƙa da kai kana cikin gari baka cikin gari an gane ko ba wanda zai ƙara shiga gidanka ko wata mu'amala ko wani abu kun ko wani abu ya same ka ji a ta kamar na babu an gane ko haka zalika ko kuma mi ko kuma kai ka zo wurin mutane an tsaida ka ko ka zo ka sai wani abu ba a sai da maka inda banu hashin da an yi rediyo kuma ba ka saya kaga ai abun ba karami ba ne komi ba a sai da ma kuma komi ba ka saya an gane ko kuma kai ma ba a saya daga wurinka da abin da ka kawo na kasuwanci ba a saya kenan ka gani wani zalunci ashe ba yau ba ake an bargo a ba yau ba ake yin shi sai ba a yi menene kawai hatta yuslimu rasulullahi lil qatl yanzu ba wai hira ba rasulullah ba wai hira ana son rasulullah ya fasa kiran da yake ba a kawai su meko rasulullah a kashe shi su meko annabi muhammad a kashe shi sai a dawo mu'amala yanda take da da su in kuma ba haka ba kawai an tsaye da komi da su ai kaga da mi suke cewa abu talib ya tsaye da dan kananan nashi an gane ko kadan kanan nan nashi dan nan nashi ya fitine ma a tsaida shi ya fasa kaza ya fasa kaza ya nuna musu shi hobi hasa to yanzu ba wai ya hasa ba decree din da aka doka kawai in ayan sun ga an dawo alaka da su sai sun meko shi an kashe shi an gane ko malai yace maka wa katabu bi zalika sahifatan fiha uhud wa mawasiq akan wannan yarjejeniyar zaman da aka yi aka rubuta shi aka rubuta takarda decree an gane ko aka rubuta takarda aka rubuta decree yadda kaga ana yin bi ake ce mashi modern rule ko za a hudu wani decree arete a dinga vil article kaza bi kaza bi kaza consideran kaza ko eh modern da, da article bai set ake hara ko vil article bai set Allah wani gafara na stati a reglement da liyar ko to sai suka yi wannan takardai da decree da komi a cikinsa aka rubuta abubuwan da ya kamata a yi daga cikin abin da aka ce a cikin takardai Allah ya ƙabalu min bani hashim sulhan abadan ha abada banu hashim su zo suna neman sulhu ka a amsa wurinsu babu sulhu tsakanin ƙuraishawa da banu hashim famin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yaushe sannan bayan babu sulhu da su wala ya akhudhahum bihim ra'afatan hatta yuslimuhu lil qatl kuma ka abada kan wanda ya kuskura ya doki ya ji wani tausayin fami din annabi banu hashim a ran shi ko kadan kal wanda ya kuskura ya ji tausayin su ko ya ji kansu har in ba sai sun meko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kuma in sun meko shi sun yarda a kashe shi sannan sai a amshi sulhun nasu kaga ai azimun ne wannan in ba dan ba suna larawa suna riko da irin wannan hamiya ta jini bala in cikin mu ne home kaza Allah mana gafara cikin kabilun nan namu a ce wani dan uwan ku yayi wani abin da kuma da diya daga cikin ku ba ku tare da abin da yayi a ce ku meko shi a kashe ku ko a kashe shi ko a rabu da ku ku halaka gaba daya a da yawa daga cikin kabilun mu bai kaza sai Allah mana gafara ko a ce gidanku ne wani kanan ku yayi farfara ba ɗan unguwa sa hadis ce babu su babu ku a yi ta watsa ku a gari in dai ba ku meko shi ba aka je aka rihe shi tsab kuke kama shi ko kai shi a rihe shi haka ne ko Allah mana gafara fa amarahum abu talib da aka yi wannan kadiye duka banu hashim suka ce wallahi sai dai an mutu gaba daya banu hashim musulman da kafiran suka ce sai dai a mutu gaba daya tarihi ya bibiye mai nuna mun ne ko ɗanmu ɗaya daga cikinmu an kashe shi saboda gudun wani abu na duniya a suka ce sai dai a mutu gaba daya an gane ko ladinite abin tu suka ci kwatanta kawai a yi abin da za a yi abu talib sai ya ce masu tutun da haka ne akwai wani shimge na shi ko ka ce wani garu za a ce ko wani garu na shi kamar wani teren libur nashi wanda teren ne a kewaye ke da komi da komi lahiya lau sai ya tattare banu hashim ya ce mu koma can a rabu da wurin nan a koma can yadda kullum mun ga juna kaza kaza mu yi mu'amalar mu suka haɗu gaba ɗaya banu hashim musulmin da kafan gaba ɗaya suka je suka shiga can fadakhalu fihi falabasu fi falabisu fihi salasa sinina suka shiga cikin wannan wurin sai da suka yi shekara uku suna cikin wannan ambargo din ka duba ka gani ambargo na wasu kabila ba na ƙasa ba ƙasa ake samun ambargo na shekara ɗaya sai ta girgiza su kuma sai da suka yi shekara uku a cikin wannan wannan musibai washtadda alaihimul bala malam ya ce maka bala'i yayi mi yayi tsanani gare su tsananin bala'i ya shiga dole ba abinda suke saya ba a saida masu ba su saya ba su saidawa an bar su da komi nasu ba wanda ke mu'amala da su wa qata'u anhumul aswaq duk wani hanya ta kasuwanci aka yanke masu menene yanke hanya ta kasuwanci yanzu ai kana iya cewa yanzu in yan gari suka hana mu ai akwai yan wani gari da suke shigowa kawo kasuwa ko ko yan ƙauye to sai a yi gaugawa a je a tare su kamun su iso a riga su zuwa a sayi komi kaga sayan bakin ciki kaga sayan bakin ciki ko baka bukata sayan keta a sayi komi a hana komi ya zo gare su an gane ko bala'i yayi tsanani gare su a wata ruwaya har sai da suka kai suna cin fe na itace kawai a tsigo itace a zo a dawa a haka nan a zo a murza a ci haka nan saboda dai a yi maganin yunwa sun girgiza su ma sun girgiza washtadda alaihimul bala wa khatawu anhum al-aswaq fala yatrukuna ta'aman yadkhula makka suka ce mala yace ma ba su bar wani abinci ba duk abincin da zai shigo garin makka wala bai'an illa badaru fashtarahu ko kuma wani abu da za a siyo duk wani abu da aka san 'yan kasuwa le commerçant na ƙauyina da na sauran gari da na makwabta wanda suke kawo wa maka a yi a saida da sun ji labari kan su iso sun tare su sun saye kan ma ya iso wurin banu hashi kan su iso illa ba da rutse sun yi gaugawa fashtarauhu kuma su saye duka wannan kasuwancin an gane ko wa mana uhu kuma su hana shi an yasila shay'an minhu ila banu hashim su hana komin ɗan ƙarama abu ya iso ma banu hashim kenan komi tulai zafi komi sayewa suke don kan banu hashim su samu su samu wannan abu su samu su saya in ku kun ki saida musu to don keta ku bar wasu mana su saida musu sai ya kasance su sun ki saida musu sun ki barin wasu su saida musu an gane ko hatta kana yasma'u aswatu nisa'ihim yatadahuna min wara'i sha'bi min aljo' har sai da ya kai in zaka wuce wurin wannan garun nasu inda suke ciki inda suke ciki kana jin kukan mata ko mata da yara suna kuka ya tadahuna min wara'i daga bayan wannan din kana jin kukansu saboda kukan yunwa in aka ce ma ya tadahuna kamar kukan me ake ce mashi kyalkeci ba kyalkeci ba dila dila na laifa ina dila in yana shi in ya shi bugu kaga in dila ya shi bugu yana jin zahi yanayin kukan da yake ba kukan shi bane normal an gane ko shine ake ci mai tatakuna kawon misali in ka samu dan kuikuyi ka mangare shi ai ka san kukan na jin zahi da kukan shi normal ba ɗaya bane ba ko to shi wannan ya tadakuna kamar kukan dila in ya cuya to shi ne zaka shi kukan mata daga ciki na tsananin sun ci wuya da yunwa da zahi da tsanani suna irin wannan kukan sai a hankali kasan wani bi in ka shi kuka da sauti a koshaki shi ne aka ce mai yunwa baya ihu ko eh mana walla baya ihu to da ya dan bugu yunwa ta kai yunwa bai yiwa magana ma ya sata hutu to su sun kai irin wannan period din an ci wuya an ci wuya iya wahala an gane ko malam ya ce washtadda alaman aslama min mallam ya dukulu sha'ab to yanzu bayan su an ga sun yi reziste suna ciki kusan turwazan sun jima sun yi reziste yanzu kuma sai bala'i da musiba sai ta dawo akan wanda suka musulunta ai ba duka bane suka shiga cikin wannan garun nasu ko akwai wanda suka musulunta wanda ba banu hashim bane ba to wannan wanda ba banu hashim ba wanda suke cikin garin makka ana mu'amala su da su an gane ko tunda ai basu cikin fami banu hashim to su wannan wanda suke cikin garin makka su kuma musiba sai ta dawo kansu tsanani ya dawo kansu tashin hankali ya dawo kansu kuma yanzu su ne za a ba wahala an gane ko na'am malam ya ce maka na'am fa'authaquhum wa azamatul fitna wato suka ƙara sanya musu tsanani fitinar ta ƙara tsananta wa zulzulu zilzalan shadida aka gilgiza su aka ba su wahala duk wani nau'i na azaba sai da aka dora masu duk wani nau'i na fitina da azaba wato wanda ba su shiga sha'ab din nan ba sai suka samu sabon dekire na nau'i na azaba da fitina da shiga tashi hankali da shiga halin kaka da kai tunda su ai ba su cikin banu hashim suna waje mun gane ko kenan wannan shine darasin na yanda aka yi aka yi dekire din na kulla wato yarjejeniya ta a azabtar da wato banu hashim da suka shiga cikin wannan aka sa musu ambargo sai malam ya ce ma naqadu sahifa ya aka yi wannan decree din aka warware shi tunda ai su kaji cewa suka yi ba a warware shi ba sai an yi mi sai an kawo mi annabi sallallahu alaihi wasallam an kashe shi idan ba ka annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi ba decree ba ya warware ba ba ya warware ba har abada in ba su kashe ba rasulullah ba a warware da kirin ba to ya aka yi aka warware shi kuma ai kaga ai ba kashe rasulullah da aka yi ba to ya ne aka yi aka warware shi malai yace masu ba da zalika masha hashim bin amru akwai wani wanda ake ce ma hashim bin amru ana na ana nan sai ya tashi ya tahi an gane ko hashim bin amru sai ya tashi shi kuma hashim bin amru wa kana yasilu bani hashim fi fi sha'abi khufyatan bil layli bi ta'am shi wannan hashim din tunda aka hana aka yi matsalan nan aka hana shi da dare yake zuwa yana yana silalawa yana kai musu abinci mun gane ko shi wannan hashim bin amru duk da an yanke alaka amma shi yana profite cikin dare yana lallabawa yana kai masa abinci in yaga kowa ya barci kaga ai da abin da kake a ce wani dozer di matan ya tashi ya huta kaga jama'a kawadin ta doki ba a ga ina ya tafi ba ba a gani ba shi ya kwashi abinci ya kai musu ana nan shi Hashim bin Amr sai ya tafi wurin wanda ake ce mai Zuhair bin Abi Umayya al-Makhzumi wa kanat ummuhu Atika bintu Abdul Muttalib shi wannan mamashi ta kasance wato tana daga cikin famin abdulmutallib to dan dai ka san aka ce banuwa ne ai kotan diyami ne ne kotan diyan diya maza aksari shine wani sha'ir yace maka banuna banu abna na wa banatuna banu hunna lirjalil abaidi idan aka ce ma diyanmu diyanmu diyanmu ne sannan kuma diyan diyanmu su mu ne diyanmu amma diyan diyanmu mata diyan wasu maza ne can daban mun gane wannan magana jikokinmu jikokinmu na wurin ɗiyanmu maza matsayin ɗiyanmu suke zan mu iya komi da jikokinmu na wurin ɗiyanmu maza amma jikokinmu na wurin ɗiyanmu mata ha mu iya komi a kansu kaga ban mu iya komi a kansu ɗiyan wasu mazaje ne can na nesa kenan su wannan shine yace banu na ɗiyanmu banu abna'ina ɗiyan ɗiyanmu maza amma su wani iko Allah sai ka gani ɗiyan ɗiyan mata an hisan sa a gidan kakanni farafor ga ɗiyan maza su kuma ɗiyan ɗiya maza su ne su ne mi su ne ɗiyanmu don yin hatta da gado a ɓangaren gado ko a ɓangaren gado shi kanka na ɗanka namiji yana iya cin gadonka amma shi kanka na ɗayarka mace bai da gadonka an gane ko yanzu aka zo aka lalaba aka lalaba mutum ne ya mutu ɗiyan shi maza duka sun mutu an gane ko kaga jikan shi na ɗan shi na namiji yana iya cin gadon shi yanan kai ma kuma kana iya cin gadon jikanka ko jikan jikanka inda kana da rai kuma wannan uwayen nashi maza duk babu su mun gane ko to shi wannan ka gane shi mammashi ta kasance shi wannan zuhair din mammashi ta kasance ita ce atika diya abdul muttalib shi wannan wato hashim bin amur da ya zo ya isko zuhair tunda ai jini akwai jini duk da dai kote mata ne amma jinin dai yana nan da kanshi ya ce ya zuhair ya kai zuhair a radita an ta'akula ta'am wa tashrabu sharab wa akhwaluka bi haythu ta'lam shin wai kai yanzu hankalinka kwance ka zo ka ci abinci lami lahiya lau ka sha abin sha kala kala lahiya lau amma ƴan uwan uwarka ƴan uwar ma'aihiyarka basa da suna da hausa ko su ne babani ko babaninka suna can wanda suke kannun ma'aikiyarka da yayyinta da ɗiyansu suna can suna shan wahala kai kuma lahiyar kalau hankalinka kwance hankalinka kwance hankalinka bai tashi bayan su shekara uku faƙala sai zuhair yake ce ma hisham bin amro hisham na'am waiha ya ce kai canka mi kake son in yi fama za asna fama asna wa ana rajulun wa'id mi kake son in yi alhalin ni ni kadai ne su kuma alhali quraishi ce ta kama musu ta hausu kan wannan kadiye ka san ai akwai diyan da kake me ake ce mishi kake son abu akwai hadan da yahi karhinka ba yanda ka iya to yanzu kai mutun dai ka iya hada da quraishawa sai ya ce mashi kenan ban ni iyawa ni namiji ne ni kadai sai ya ce ama wallahi ya ce ka sani na rintse maka da Allah lauka na ma'iya rajulun akhar na fi na ƙadiha ya ce da na samu wani namiji a tare da ni da na tashi an shi an warware wannan takardar an gane ko wannan takardar da mun tashi an shi an watsa lissahin ta da akwai wani namiji tare da ni ƙala ana isham ai daman da ya zo yake tura shi shi ai daman ya jima yana kai masa abinci kenan neman ɗan aike ne yake to in yana neman wanda zai kama mashi sai ya fara kunno ma wuta ba ya ce tashi mu je mai kaza ba sai ya fara kunno ma wutan dangantaka ku da kuma abin da ya kamata ka yi kaga ai sai da ya fara ce mai kai ka ci abinci lahiya lau ka sha abin sha lahiya lau kenan kuma ƴan uwan uwarka suna can sun shiga halin kaga ni kai an gane ko qala ana yace ni ina tare da kai qala abghaina thalisan yace to ya kake gani mu nemi mutum na uku mu dan yawa mu ma dai yanda magana musu ta yi kwari shi dama shi wannan hisham da ya zo wurin shi dama ya tsara mutanen da duka zai iske an gane ko mutanen da duka zai iske kaga ya isko shi na farko ya ba shi goyon baya kina yace abghaina thalisan yanzu muna neman yana hada mai muna neman na uku qala abu bukhtari bin hisham yace akwai abu bukhtari dan hisham mu je mu same shi ana ne yace mishi abghaina rabi'a ne yace ko mun samu karin na hudu kala zam'atu bin aswad yace akwai zam'atu dan aswad shi ma na san yayi kala abghaina khamisan yace muna buƙatar na mutum biyar yace mashi al-mut'im bin adi yace muna da mut'im dan adi kaga sai suka samu sunawa ga mutum biyar ga misali gashi yace shi hisham bin bin amru an gane ko ya isko wane ne ya isko zuhair bin abi umayya suka isko wa buhtari ko suka isko abu buhtari bin hisham aka isko wa zam'a bin aswad aka isko kuma mutu'in bin abi kenan su biyar su biyar suka tashi kan wannan aikin fajtamahu inda inda al-hajuni وتعاقدوا على قيامي بنقد الصحيفة فقال زهير أنا أبدا suka haɗu wurin da zasu yi bayani kuma suka ce to wannan takardar zan mu warware ta kenan kaga dole in aka zo da babban al'amari sai an yi dogon reunion ya zan mu yi yanzu kana ganin in suka zo suka ce kawai ba mu yarda da takardar nan ba aka gansu su biyar ne kawai ya za a ci a kada su za a yi kwavenkar din su za a yi amma dai yayi magana can dai sai ya kama mashi wannan makirci ne na siyasa a iya shi daga can dai ya yi magana ana ganin kamar ba tare ba suke nan wani sai ya kama mashi an gane ko can wani sai ya kama mashi kenan ba a tare ba suka zo da suka zo suka yi bayanin sai suka wawwatsu aka rarrabu wani ya yi can wani ya can wani ya can sai shi wannan yanzu hairu ya ce masu ni zan fara magana amma ku kuwa watsu cikin mutane mun gane siyasa ko kenan za a ga cewa a hayu ra'ayin mutane da yawa ne amma in suka zo a tare ga mu kaza muke so a ra'ayin da yi ba an gane ko sai a yi gaugawan lokashe ra'ayin nasu fasha'u il ka'aba sai suka zo a ka'aba suka dan wawatsu wa quraishi muhaddaqatun biha quraisha suna dan kewaye a cikin ka'aban nan suna zamne fanada zuhair shi zuhair da yace ni zan fara magana sai ya kira ya ahla makka ya ku jama'an makka gaba ɗaya an gane ko ya ce masu inna na akulu ta'am ku sani yau mu ga mu muna cin abinci kasan in zaka yi bayani zuwa kake bakin ka'aba da kayi kira kowa sai ya tattaro wannan abin da ya zo da shi al'amarin babba ne kowa sai ya shi ya ce gashi mu muna zuwa mu ci abinci wa nashrabu sharaba mu sha abin sha kala kala wa nalbisu thiyaba mu zo mu sanya suturar da muke so yanda muke so wa banu hashim halaka kuma wayya za a yi mu zo mu bar banu hashim wata fami daga cikinmu mu bar su can ga su can sai hallaka suke suna hallaka suna huta hayyacinsu an gane ko wallahi la'aqud hatta ta shuka sahifatul qati'atu zalima yace wallahi tsayi wannan da nayi da kuke gani na ba na zamna ba har sai an ciccira wannan wannan dekire din da aka yi wanda ya huta daga cikin tsarin da ya kamata wannan dekire na zalunci sai an hudda shi an gane ko ya ce wallahi ban ni zama sai an hudda shi ya yi tsaye faƙala abu jahal babban manafikin babban ɗan iska abu jahal yana tashi sai ya ce kasabta wallahi la tushak ya ce ƙarya kake ya ce wallahi ba a tsaga ta ba dama ai shi ya jagoranci rubuta ta an gane ko kenan shi yanzu nan bayan ƙetar da yake ga musulunci da musulmai da bayan bakin ciki da bayan bukuli da yake wa musulunci da musulmai kuma yana ganin nan za a taɓa izda shi ya jagoranci abu an watsa shi shi kuma ka san su izarsu suna son kawai hakka mutu ana tarihin kai kai kaza kuma har yanzu kaza yana ci an gane ko ya ce wallahi baka isa ba a yaga ta ƙarya kake shi zuhair ya yi da maganar shi daga can cikin jama'a zam'atu zama'a sai ya ce anta wallahi akzab kina kaga ba wuri ɗaya baske zama'a daga can sai ya ce wallahi kai ne ka hishi ƙarya kai ka ma hishi zama makaryaci ya ce mara dina kitabatu hahina kutibat ya ce ka sani mu hadaman ba mu yarda ba lokacin da kuka rubuta ta ku kuka shiga kuka yi zaman ku kuka rubuta ta kuka zo kuka sa muka bi ku to dama lokacin ma da kuka rubuta ta ba mu yarda ba an gane ko abu buhtari shi ma daga can wani kote ya ce sadaka zam'a ya ce wallahi zam'a ya yi gaskiya an gane ko lanar dama kutuba fiha wala wala naqiruhu yace wallahi bamu yarda abin da aka rubuta ba cikin ta kun ban mu tabbatar da shi an gane ko kaga ra'ayi ra'ayi fusgar ra'ayi an gane ko fusgar ra'ayi da ake yi to shine wannan shi ma akwai shi a cikin tsarin siyasa da sandika in kana son wani kai nafaza wani abu Allah mana gafara in kana son ka nafaza wani abu zaka zo ka tattaru wasu jama'a daga cikin mutanenka kama a ce mutanen naku ɗa mutum ɗari ne ɗari ne za a zo a yi zama da mutum ɗari sai ka kote ka samu wani mutum talatin haka ka ce ra'ayi kaza muke so abu kaza muke son a tahi da shi an gane ko abu kaza muke son a tahi da shi yanzu da an zo ku ku hara magana in kuka hara magana ai yanzu kaga mutane mutanen zamani yanzu mu ba kowa ba tun fil azal mutane akaliyar shi ba kowa ba kawai inda rududu yake bi inda ya ji an yawa wannan ra'ayin naka kana da ra'ayi sadidi kana da ra'ayi mai kyau kana da ra'ayi tatacce da kaga kawai jama'a sun yi yawa a can kawai sai ka ce to shikenan na bi ra'ayinsu a'a ba shi bane magana an gane ko zaka gani sai a kwashi wannan mutane a ce ku je kan ra'ayi kaza da an zo sai su hara magana to shikenan deja an sai an sai kwakwalen wasu jama'a da suke da da suke da ra'ayi sabanin wancan kuma daman kuma wanda suke da me ake ce mashi ra'ayi irin wancan ya tai daidai kenan kenan kaga sai suke hutuwa da daidai abu abu botari yake cewa wallahi zama yayi gaskiya daman ba mu yarda ba lokacin da aka rubuta wannan abun kuma ban mu tabbatar da abin da ke cikin ta can almutayin bin adi sai ya ce wa kazaba man qala ghayra zalika yace kuma duk wanda ya hada abinda ba su abinda su wa'annan suka hadi ba shi ma ƙarya yake kenan dan ma kan wani yayi garaje yace a a sabana haka yace to shi ma dai ƙarya yake wanda ya hadi sabanin wannan yace ƙarya yake nabra'u ila Allah minha wa mimma kutiba fiha yace wallahi mun kubuta daga wurin Allah Allah ya mamushe da mu ban mu cikin abinda wannan takardar da kiran yake kuma ban mu tare da abin da aka rubuta cikinta an gane ko kenan kaga a nan sun yi mi sun ɗauki ra'ayin yawa daga cikin mi duk wasu masu tausayi shi yasa zaka ga yanzu yanzu abin da ake yi mu ake ruda mu a duniyar zamani a rezo sosiyo ake wannan abu a rezo sosiyo ana sa a ruda mu kawai sai a samu wasu 'yan daba karakteri zai ko wani abu makamancin wannan sai a ba su ra'ayi guda wasu ba 'yan ƙasa ɗaya ba ne ba can wancan ya ɗoka can wancan ya ɗoka can wancan shi kenan kawai sai ka gani ina rududu ko kana da ra'ayi sadidi ka sake shi ka bi shi Allah mana gafara qala hisham bin amru fi dalika na'am fa qala abu jahl sai abu jahl ya ɗauki magana bayan ya gani jama'a kenan tunda sai wannan magana duk jama'an da suke kewaye sun harami sun hara murmure sun hara shushefai kan magana eh wallahi kun ga bai kamata ba kaza kaza kaza ko sai Abu Jahl ya ce hadha amrun qudiya bi laylin tushuwira fihi bi ghairi hadha makan kaga so yake badda su daga idan da suke ciki yace kai wannan al'amarin ho da muka tsara shi cikin wani dare muka tsara shi aka yi shawara wanda ba irin wannan daren ba kenan ba wannan wurin bane ba daren nan bane ba aka yi wannan tsare-tsaren dan haka bai kamata ba a zo a yi wannan wannan magana a nan kaga so yake ya ƙara ɓadda su a je a koma wurin zama a sake kullu wani abu malai cima wa ba sallahu ala sahifatun ardiyya falam tatruku isman lillahi illa la hassahu wa baqiya fiha min shirkin wa zulmin wa qati'a wato da aka zo aka huddo takardai da aka huddo takardai sai aka same ta duk wani abu da aka rubuta cikin takardar saboda takardar cikin ka'aba aka kawata aka bude ka'aba aka kawa takardai aka isko gara gara ta cinye duk abin da yake saman takardai sai bismikallahumma an gane ko saboda mi suna fara menene ne tarbinsu da mi bismikallahumma shi kadai ne wato gara ba ta cinye shi ba an gane ko ta cinye komi kuma gara ta cinye ta cinye kenan daman an warware takardai to wannan abin da aka yi shi gaban abu talib aka yi shi abu talib suna cikin wannan garun sai rasulullah allah ya nuna mashi a cikin mahalki wannan takardai gara ta cinye ta kuma za a warware ta sai ya faɗa ma abu talib abu talib kuma ya yarda da rasulullah sai ya faɗa ma 'yan uwan shi ya ce takardar nan za a warware ta ya ce kuma in ba a warware ta ba in ya so sai ku rabu da shi tun da shi ya gaya muku kun ba haka ba ne ba ya ce za a gagara ta cinye takardar duk ya faɗa masu sai ya shigo cikin mutane ya zamna bakin ka'aba gaban shi aka yi komi da komi to ka duba ka ga wani ikon Allah kawai Allah bai yi nihin shi da shirya ba kuma ya mutu akan haka ka duba ayoyi kala-kala sun gan shi a gaban abu talib aka yi wannan din aka isko takarda komi ta karkare sai wannan na'am mala yace ma wa atla Allahu ala ala wa atla Allahu rasulahu ala zalika as-sani'a bi sahifatihim da man dai Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda takardar tasu aka mata a cikin muhalki ya gani wannan shine muka yi bayani summa naqada sahifa sannan suka warware wannan wato decree din wannan takardai na'am wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min ash-shab annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda suke tare da shi sai suka fito daga wancan garun da aka da suka sanya kansu wa qad ra'a al-mushrikuuna ayatan azima ayatan azimatan min ayatin nubuwah Malam ya ce ma wallahi anan mushrikai ai sun ga aya mai girma daga cikin ayoyin annabta. Sun yi mamaki sun ga aya mai girma walakin na hun kama ƙala Allahu anhu sai dai ka sani cewa dama Allah ya riga ya faɗi a kansu, mi Allah ya ce a kansu wa in ya rawo ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir ko da za su ga aya za su kau da kai sai su ce kai wannan sihiri ne wanda dai yake dai mai wucewa wanda an saba zartar da shi kenan aradu an hadhihi al-aya wasdadu kufran ila kufrihim wannan ayar da suka gani sun gushe mata sun kauce mata maimakin su ƙara imani sai suka ƙara kafirci bisa kafircin su wannan shine darasin ko bala yace ma durusun wa ibar darussa da zaka ɗauka a cikin wannan darasin da kuma mi zaka lura ka fahimta daga cikin shi mala yace la yakhlu zamanun wala makanun min ahli al-muru'a duk yanda ake cikin matsala duk yanda ake cikin lalacewar zamani duk yanda ake cikin lalacewar wuri wurin nan bai tozarta wuhinta a ce babu wato ahlul muru'a wato mutane wanda suka san mutunci wanda suka san daraja yana duk inda kaga akwai wurin duk inda kaga wuri ko kuma zamani da ake ciki to akwai wanda suka san mutunci suka san muru'a suka san daraja wa ala du'atu an yas'u da'iman ila ihtimam biman yatawassamu fihim hadhihi al-khasira listifada minhu fi awqati shada'id wal mahal a gare ka kai matsayin ka na mai kira da ɗalibin ilimi da wanda ya san me yake yi irin wannan mutane wanda mutane ne wanda suka san daraja suka san mutunci suka san me ya kamata to ya kamata ka hadu da su ka dinga haduwa da su an gane ko kuma ka yi mi koyi da irin halayyarsu mutanen kirki saboda lokacin da ka shiga tsanani da wannan da matsaltsaloli an gane ko kasan in ka shiga tsanani da matsala to a 'yan uwan ma sai masu mutunci suke kama ma haka ne ko wallahi wasu sai a hankali Allah mana gafara mala yace anna ada Allah fi kulli zamani wa makani yalta'una fi muharabati du'a ila salahi shi makiyin Allah a kowane wuri da zamani da wannan da lokaci da zamani da wuri kullun shi yana yaki ne da wato wato duk masu kira ga hanyar Allah da kuma masu kira zuwa gyaran abu da kaga an ce ku zo a gyara kaza da kaga mutunto a da Allah su yanzu ba su san duk wani gyara kawai sun hisa a tsaya a yamutse a da gwalgwale Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu na'am salahi qati'atil arzaqi li irka'ihim wa i'adatihim amma kanu alayhi min al-haqqi kenan duk ba su san duk wani abu da zai seta su wato wani yanke arziki da ake da kuma wato duk wani abu da zai maido su akan hanyar gaskiya to duk ba su tare da shi wannan mutanen na'am wa huwa ma yatakarrar fi hadha al-asr fi surati fi'l al-muwazzifin al-mukhlisin ko lidinihim an a'malihim kawasilatin daghti alaihim hawla muwafaqatihi al-haqqi wannan malam ya ce ma irin wannan abin na toshe gaskiya da hana gyara shi ke tahiya a cikin wannan zamanin namu sosai za ka ga har wanda suke aiki daga cikinsa akwai irin wannan abin wato wanda ake toshe su ana sa hanyar da za a toshe su sai iso izuwa abin da yake gaskiya malam ya ce anna fi ma asaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal muslimina ma'ahu min ibtida min ibtila'atin na'am لعزاء لكل مؤمن فيما yusibuhu fi hadhihi alhayati min bala'in wa masail kaga abin nan da ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam haƙurƙurtawa ne da ibra ga duk wani musulmi da mumini dan in ka shiga tsanani da tashi hankali da bala'i ka san baka taɓa ka shiga ba wanda rasulullahi ya shiga kuma alhali shine wa a'zamu khalqullah shine fiyayyen halittan Allah gaba daya habibullah masoyin Allah gaba daya wanda Allah ya fi so fiye da kowa amma yake shiga irin wannan tsananin da wannan matsaltsalolin to shi yasa in kana cikin matsala kullun ka lura ka gani wai matsalar ka ta kai ta rasulullah ka gaba ta kai ba ko to shine dan azima mi tasliya a hakurkurtar da kai ka sani cewa ita matsala in kaga ka shiga matsala wallahi Allah yana son ka ne yake saka matsala dai ya jarabta ka ashaddul ibtila aw ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal fiyayyen wanda ake wato jarabtawa a sa tsanani annabawa sannan kwatamkwaci da kwatamkwaci an gane ko iya imanin ka iya jarabawa da Allah subhanahu wataala ya ga dama ya saka a cikin ta kenan in zaka kalli rayuwar rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wahalar da yake sha tasiriya ce gare mu ana haƙurƙurta mu ne ka sani rayuwar ba komi bace soyayya ce ga Allah ya saka wannan abin don ya sharafta ku Allah ya ce zan mu sharafta ku don mu san wane ne suke mujahidin da gaskiya wa sabiri da wanda kuma suke da haƙuri an gane ko Allah subhanahu wata'ala yana jarabta ka don ya gani mi imaninka kenan in ka samu kanka cikin jarabtawa ka yi ta'adda Allah ya maka muwafaka ka ci kokarin ka yi ci wannan jarabtawa da Allah ya ma za ka sami iya lada sosai ta jarabtawa kuma sanadiyar jarabtawa na Allah ya ga dama wata jarabtawa an Allah ya ma ta zama to ita ce sanadiyar shiga aljannaka an gane ko zaka gani rasulullah da muminai sun sha wahalhalu kala kala wanda idan rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ya ce Allah kaza kai tsaye za a yi shi mun ga mawaqif da yawa ko rasulullah ya ce Allah kaza kai tsaye ake abin yadda Allah yake san shi akan wani ma in yama ka addu'a ba akan shi ba kai tsaye ake abin nan mu'jizar rasulullah kala kala amma ka duba ka gani ya haƙura yake shiga cikin wahalhalun nan an gane ko yau da rasulullah ya ce yana son video leaks wallahi da sai ya samu video leaks fiye da kowa amma ya haƙurƙura an gane ko dan ya nuna min mi tasliya ayi hakuri ayi hakuri Allah sa mu ci jaraba boyin mu jami'in jarabawa haka ne jarab a jarabobi za ce eh a yawai da yawa a jarabobi jaraba ce na yau wato kowace jarabawa ke nan dai mata da jami'i da hausa eh ko a ce jarabawoyi ko mene ko duka jarabawa ke nan a barta duka jarabawa Allah ba mu ikon cinta kai ka ce jarabobi Allah mana gafara malam yace as'ila lil muraja'a tambayoyin da aka ma na ka gane muraja'a darasin da ya wuce ka gane ka fahimci darasin ko baka fahimta ba malam yace ma za fa'alat quraish li muqata'ati al muslimin yani quraishawa ta yi dan ta yanke alaka da musulmai yanzu muka yi shi ana rike ko malam yace man qama bi awwali mubadaratil inha ila qati'a muqata'a wane ne ya tashi wanda ya fara yin revolte akan wannan yankin yankin musulmi da aka yi waye premier revolutionnaire na harko da ya tashi yayi magana kan wannan abu malai ce tambaya ta uku man ladina sanaduhu fi hadhihi al khutwa su wane ne suka kama mai a cikin wannan tahiyar tashi malai ce tambaya ta hudu kaifa wajadu as-sahifa da aka zo za a warware da kiran ya aka isko takardar wannan malai ce tambaya ta biyar uskur durus hazihi hadisa ka ba da labarin darussan da ka ɗauka a cikin wannan sequence din da aka yi darasi na gaba wannan shine karshen darasin wannan insha Allah darasi na gaba shine amul huzn shekarar bakin ciki insha Allah eh duk da dai lokaci bai ba nan zan mu tsaya fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne gare mu Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi share shi daga girzan mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana muwafaqa lima yuhibbu wa yarda اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا اقض حوائجنا وحوائج كل من عوصينا بالدعاء ومن اوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا ارحم الراحمين اللهم اقض حوائج كل من له حق ان ندعو له يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم وهشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سر متقابلين برحمتك يا واحد القهار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته